أي بيان المعنى الجامع للفرق المختلفة في اسم ملة الإسلام نظام تاشي ها شافي ناشرين دا شدة بيان المعنى الجامع للفرق المختلفة في اسم ملة الإسلام معنى waɗannan ƙungiyoyi ɗin da suke da suna na musulunci da annabi ya ce za a rarrabu wai waɗannan ƙungiyoyi ne اختلف المنتسبون إلى الإسلام في الدين يدخلون باسم العام في ملة الإسلام وسنعرض ونتناول أهم الأقوال lalle kan malamai sun yi bayani kamar yadda an samu sabanin wanda suke danganta kansu zuwa ga musulunci suna nan da yawa kowa dai ya shiga gargashin leman musulunci kowa ya ɗebo tarkacensa ya ce shi ma musulmi ne to wai waɗannan ƙungiyoyi da aka ce za a rarraba ɗin nan da annabi ya ce yan wuta ne to suwaye ne za'ama abul qasim al-ka'bi huwa sheikh min shuyukh al-mu'tazila wannan malami ne cikin wato malaman mu'tazila shi yana magana akan ummatul islam al'ummar musulmi kawai duk wanda ya shiga wannan rumfar kawai musulmi ne baya cikin wancan suna suna wada wato ma'ana kamar yana korewa a duk wanda ya shiga cikin wannan lemar to baya cikin wanda annabi yake faɗa da su ya ce za'ama fi maƙalatihi anna ƙaular alƙa'ili ummatar islami ta ala kulli muqirrin bi nubuwati muhammad sallallahu alaihi wasallam wa inna wa anna kulla ma ja'a bihi haqqun ka'inan qawluhu qawluhu ba'da zalika ma kana wai wannan malamin ya cin malaman mu'tazila shi cewa ya fa kaga duk mutumin da ya yadda da annabi Muhammadu to kawai musulmi ne in dai ka yadda da annabta annabi Muhammadu to kawai kana cikin musulmi kuma duk abin da ka kawo kowane iri ne daidai ne kawai kaga wannan ai cikakkiyar hauka ce wannan kaga ba daidai bane wannan kauli na biyu wa za'ama qaumun anna ummatal islam kullu man yara wujuba salati ila jihatil ka'aba kaji waɗannan kuma su suna ganin cewa al'ummar fa musulmi fa duk wanda yake ganin wajibi ne a yi sallah a kalli ka'aba ai shi musulmi ne kawai duk mai sallah yana kallon ka'aba kawai musulmi ne Allah sawai kaga wannan ma ba haka bane wa za'amatil karramiya mujassima mujassimatu kurasan kenan yan aƙidar karramiya za mu zo kansu su ne mujassima ake ce da su mutanen kurasan suka ce ummatul islam jami'atan li kulli man aqarra bi shahadatai al-islam lafzan wa qalu kullu man qala la ilaha illallah muhammadar rasulullah wa huwa mu'minun haqqan kawai duk wanda ya ce la ilaha illallah kawai ya zama cikakken mumini kawai ko yayi duk barnar da yi kawai mumini ne وهو من أهل ملة الإسلام سواء كان مخلصا فيه أو منافقا مدمرا للكفر فيه والزندقة كو كو مؤمنين كو ما منافقين ما كو ما يبوي كافرشي كو ما منافرشي ما كو مسلمين إن لا إله إلا الله ولهذا سبب هكا زعموا أن المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مؤمنين حقا إيه كان مؤمنا متعمقا زمن النبي سما مؤمنين نجتكيا كما malam kaga ana kwaba ko wa kana imanuhum ka imani jibril wa mika'ila wal anbiya wal mala'ikatu ma'a i'tiqadihim an-nifaq wa izhari shahadataini ba su da wani bambanci tsakanin jibril da mika'ila da israfila da wani mala'ika duk ɗaya suke kuma duk da cewa sun bayyana munafircin kawai duk musulmi ne eh to ku lura da wannan maganganun kun san akwai waɗanda za su ya za ana kafirta mutane suna kalmar shahada kun san akwai irin su muna da irin su yan gyaure gyauren bakaya wannan wannan zindikan to kun ji wa yu'alliqu al-baghdadi fa yaqulu imam al-baghdadi yana cewa wa hadha al-qawlu ma'a qawli al-ka'bi fi tafsir ummati al-islami yantaqisu bi qawli al-aisawiyya aisawiyya wata kungiya ce min yahudi asbahan cikin yahudawan asbahana su kuma an ci karo da wannan maganar tasu fa innahum yuqirruna bi nubuwwati nabina muhammadin kaji su waɗannan yan yahudawa ne a cikin yahudawa ma kungiyoyi ne akwai aisawiyya su kuma sun yarda da annabta annabi muhammadu amma fa yahudawa ne to su ma musulmi ne kenan wa bi anna kullama ja'a bi haqq suka ce duk abin da annabi ya zo da shi gaskiya ne ولكنهم زعموا أنه بعث إلى العرب لا إلى بني إسرائيل كاجي tsiyar suka ce eh annabi Muhammad gaskiya ne da abin da ya zo da shi gaskiya ne amma annabin larabawa ne su ba ruwansu da shi banda banu isra'ila wa qalu aidan muhammad rasulullah wa ma hum ma'adudin fi firaq al-islami sun ce muhammad rasulullah amma kuma ba sa cikin kungiyoyin musulunci wa qaumun min mushakaniya kun ji wata sunan ku aisawiyya wannan kuma mushakaniya mushakaniyatul yahudi kenan ku rike sunansu a matsayin ku na ɗaliban ilimi hakau an za'imihimul ma'ruf bi mushakan shugaban su ne mushakan shi yasa aka ce da su mushakaniya sun haka tozance daga rishi annahu qala inna muhammad rasulullahi ila al-arabi wa ila sa'irin nasi ma khala yahud shi wannan ya dan kara mushakani muhammadu manzon Allah ne zuwa larabawa da sauran mutane amma fa banda yahudawa wa annahu qala anna al-qur'an haqqun kajiba ba yahudi ne ce ya yadda qur'ani yana magana ne akan musulmi can ku je ku karanta gaskiyar ku ce wa kullama jaa bihi min al adhani wal iqama was salawati al khamsi was siyam shahr ramadana wa hajj al kaaba kullu dhalika haqqun duk kayan ku ne an yadda gaskiya ne ku je can ya shafe ku ghaira annahu mashru'un lil muslimina duna al yahudi to yanzu dan Allah malam duk wanda wannan shi ma sai a ce da shi musulmi wa rubbama fa'ala dhalika ba'd al mushakaniyya wasu daga cikin yan mushaka ne suna yi wa qad aqarru bi shahadati alla ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah sun tabbatar wa aqarru bi anna dinahu haqqun wa ma hum ma'a dhalika min ummati islam amma jama'a gaskiya ba sa cikin musulmi li qawlihim bi anna shari'atal islam la talzamuhum wa amma qawlul ba'd من أن اسم ملة الإسلام أمر واقع على كل من ما يرى وجوب الصلاة أنا ردي إلى الكعبة bi makka wanda suke cewa wai duk wanda ya ga sallah wajibi ne a kalli ka'aba ai sallah shi ma musulmi ne faqad radiya ba'd fuqaha al-hijaz hada al-qawl wasu malaman hijaz fuqaha sun yarda da wannan amma wa ankaru ashabul ra'ayi ashabul ra'ayi sun yi inkari wasu malamai ne ana ce su ashabul ra'ayi zamu zo kansu a usul لما لما روي عن ابي حنيفه انه صحح ايمان من اقر بوجوب الصلاه الى الكعبه an ruwaito daga abu hanifa ya ce duk wanda ya yadda da imani cewa a iya sallah a kalli kaba ya ce ya yadda da imanin sa wa shakka fi mawdi'iha amma ya shakka akan matsayin ita sallah din wa ashabul hadisi malaman hadisi kuma la sahihu na imanin man shakka fi wujubi salati il ka'aba duk wanda yake shakka akan wajibcin yin sallah zuwa ka'aba to wannan ba a yadda da imanin sa ba to wasahihu indana anna ummatal islam تجمع المقرين بحدوث العالم وتوحيد صانعه وقدمه وصفاته وعدله وحكمته ونفي التشبيه عنه وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته إلى الكافة وبتعييد شريعته وبأن كل ما جاء به حق وبأن القرآن منبع أحكام الشريعة وأن الكعبة هي القبلة التي تجب الصلاة إليها فكل من أقر بذلك كله دون دي تبتد دوانا حدوث العالم هرمس شوى دنيا ساممية دا شوى الله شي شي كريني da dadewar ubangiji shine kidamihi da sifofin Allah da adalcinsa da hukuncinsa da waye da ya zuwa ƙarshe wannan duk ya a cikin musulmi akwai su akwai musulmi a cikin su masu wannan aqidun wa anna al-ka'aba hiya al-qibla allati tajibu as-salatu ilayha fa kullu man aqarra bi dhalika kullahu wa lam yatashabba bi bid'atin tuaddi ila al-kufri wa huwa sunni al-muwahhid bai yi wani bid'a da za ta kai shi ga kafirci ba to za a ce da shi sunna ne mai ta Allah wa yazkuru al-baghdadi wa yu'alliqu ala hadha fi kitabihi fa yaqulu فإن كان على بدعة باطنية بدعة الباطنية idan mutum ya kasance yana kan bid'a ta 'yan batiniya wani bangare ne na 'yan shi'a da kuma awil bayaniya akwai batiniya akwai bayaniya akwai mughiriyya akwai khattabiyya allazina yataqiduna ilahiyyatal a'imma waɗannan duk bangarori ne shi'a suna ganin shugabannin shi'an nan limaman nan gaba ɗaya alloli ne aw ilahiyati ba'd al-a'imma ko wasu daga cikin su aw kana ala madhhab al-hulul akwai masu hululi Allah yana iya narkewa a cikin komai kai ma yanzu Allah zai iya narkewa a cikinka aw ala madhahibi ahli tanasukhi masu tanasukh wani ya shiga cikin wani ya haɗe a wani Allah yana iya haɗewa cikin komai aw kana ala madhhabi almaimuniyya akwai yan maimuniyya cikin khawarijawa alladina abahu nikaha banatil banati waɗanne cikin khawarijawa yan aqidar maimuniyya su sun halatta ya halatta ka auri yar yarka jikakka kamar kana da ya mace sai ta haifi ya to aqidar khawarijawa maimuniyya ya halatta ka aure ta wa banatul banina kai ƴaƴan ɗanka namiji in yana da ya mace ya halatta ka je ka aure ta a aqidar khawarijawa maimuniya Allah kiyaye aw ala madhhab al-yazidiyya min al-ibadiyya duk kungiyoyi ne waɗannan fa fi qawliha bi anna shari'at al-islami tumsakhu fi akhir zamani wannan yan zaidiyya wani bangare ne na shi'a ko ibadiyya su ma wani bangare ne na shi'a su suna da aqidar shari'ar musulunci ma a ƙarshen zamani ma za a share ta gaba ɗaya musuluncin ma gaba ɗaya za a goge shi kawai ba a yayin sa aw abaha ma nassal qur'ani ala tarimi ko kuma suke halatta abinda qur'ani ya nassanta haram ne aw harrama ma abaha hul qur'an ko su harrama abinda qur'ani ya haramta shi su ce halal ne nassan la ya tamilu tawil akwai su sai su duba abinda Allah ya faɗa karar haram ne sai su kuma halal ne falaysa huwa min ummatil islam wala karama lahu wannan duk gaba ɗaya jama'a waɗannan ba za a sa cikin al'ummar musulunci ba wa in kanat bid'atuhu min jinsi bid'il mu'tazila akwai kuma masu bid'a irin ta mu'tazilawa wani bangaren su awil khawarij awil rafida al imamiyya akwai yan shi'a imamiyya rafida awil zaidiyya aw min bid'a najariya akwai yan najariya akwai jahmiyya akwai darariya akwai mujassima wa huwa min al ummati fi ba'd al ahkam wadannan gaba ɗaya su khawarij rafida imamiyya bid'a najariya jahmiyya dirariya mujassima suna da wani bangare na musulunci wa huwa jawazu dafnihi fi maqabiril muslimina to alfarmar da za a yi musu a iya binne su a makabartar musulmi a iya binne su wa fi an la yamna'a hazzuhu min al-fai wal ganima in an je kuma da yaki da shi an samu fai'u ko ganima a iya basu in gazama al muslimina wa fi an la yamna'a min as-salati fil masajid ba a hana shi yumna min as-salati fil masajid in sun zo masallacin musulmi za su yi sallah kar a hana su wannan shine hakkin su wa laysa min al-ummati fi akamin siwa banda wannan ba su da wani cikin hakki cikin al'ummar musulmi wa zalika an la tajuzu salatu alaihi wala khalfahu ba a musu sallah ko ba a yin sallah bayan su wala ta hillu ta ko yanka wala nikahu ko auren su limra'atin sunniya bai halatta a basu mace tsayar sunna ba kar a basu wala hillu li sunni an yatazawwaj al mar'a minhum duk ahlus sunna kar ya aure kar ya aure ƴaƴan ƴan shi'a ar-rafida imamiya kuma kuma kan ku bada ƴaƴan ku ga ƴan shi'a yace idza kanat ala atiqadihim in suna kan itikadin su wa qad qala ali bin abi talib radiyallahu anhu lil khawariji ali ya faɗa ga khawarijawa alaina yace alaina sala lil khawarij alaina salasun ali ya ga mana akan mu dangane da khawarijawa zamu zo su ne mutanen kungiyar farko da zamu fara magana akan su abu uku ya gaya mana la nabda'ukum bi qitalin mu ba mu fara yakar ku ba wala namna'ukum masajid Allah bara mu hana ku masallatan Allah ba an tazkuru fiha isma Allah ku je ku ambaci Allah wala namna'ukum min al-fai'i ma damat aydikum ma aidina ba mu hana ku ai fai'u idan matukar hannunku yana tare da mu tare da mu aka yaki da ku ina fata na fahimta kun ga wannan yana nuna mana adalcin ahlus sunna kenan adalcin aliyu bin abi talib to malai yace mazahirul khilaf bainal muslimin abin da ya bayyana sabani tsakanin musulmi kanal khilaf fi zaman rasul yantahi fawran wusulahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam hina yahkumu fihi wa kana almuslimun inda wafati rasul sallallahu alaihi wasallam ala manhajin wahidin fi usul ad-din wa furu'ihi illa annahu wujidat ba'd al-umuri allati kanat mahallu khilafin bain as-sahabati lakinnahum qadaw alaiha bi thabatihim wa sidqihim farkon sabani a musulunci abin da ya faru farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana barin duniya dai aka fara yin sabani wa kanat al khilafatu al waqi'a fi hali maradihi ba'da wafatihi sabanin farko an samu sabani lokacin da manzon Allah bai da lafiya sallallahu alaihi wasallam haka kuma bayan mutuwar shi sallallahu alaihi wasallam ikhtilafat ijtihadiyya baina sahaba wanda ijtihadi ne ba ikhtilafi ne na aqida ba kokari suka yi sabani a matsayin su na yan adam Allah ya yarda da su wa kana garaduhum minha iqamatu ma- marasim ash-shar'i wa idamati manahij ad-din sun zo ne su tabbatar da shari'a sannan kuma su tabbatar da tsarin addini fa hiya khilafatun ma kanat fil aqida ko lam takun fil aqida kenan wala fi sulbil islam ba wai a gadan bayan musulunci bane sabani inna ma kanat khilafatun siyasiyya aw idariya in sa tabir sabani ne na siyasa kullum ma'ana siyasa gudanarwa ko idara shine shugabanci da jagoranci shi ma gudanarwa in saha tabir in ya kamata a faɗi haka din walam takun fi amrin min umuri din ba sabani ne akan aqida ba wa na'ridu ba'd al khilafati allati waqa'at bayna ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ala sabilil misal ga misalai ku yan uwa ɗaliban ilimi yana da kyau ku haddace waɗannan sabani da duk sabanin da ya faru a tsakanin sabai wanda ake zagin su ake la'antar su akai ya kamata ku rike su ku fahimce su wa ga awwal khilafin fi marad rasulillah kamar yadda imam bukhari ya rawaito an abdullah ibn abbas qala lamma shadda bin nabi sallallahu alaihi wasallam maraduhu alladhi mata fihi ko qala ituni bi dawatin wa qirtasin aktub lakum kitaban la tadillu ba'di ku kamun takadda ku kamun tawada shine dawa wa qirtas da takarda zan rubuta muku wani abin da ba za ku bata ba a bayan shi Umar dan Khattab sai ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam galabahul waja'u ciwo ya rinjaye wa annabi hasbuna kitabullah ku kula ya sa habbuna ku gyara hasbuna ne kuskure ne na bugu hasbuna kitabullah yace a'a kar ku takura wa annabi wannan magana akan ta aka yi yan shi'a suke la'antar umar manzo Allah ce a kawo littafi da abin rubutu na farko kar ku manta annabi baya rubutu bai ma iya rubutun ba yace a kawo littafi da abin rubutu zan rubuta muku abin da ba za ku bata a bayana ba umar ya ce dan Allah ku kyale manzon Allah ba shi da lafiya ba ya bar mana alqur'ani ba littafi ya ishe mu aiki wa kasura lagat malam sai aka fara samun hayaniya a wurin da su umar da sauran sahabbai fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam qumu in anni la yanbaghi indi tanazu ku tashi daga wuri na ku tafi ni ba a yin jayayya a waje na wannan riwayar bukhari wannan sabanin farko kenan dan Allah yanzu wannan sabani ne akan aqida to amma in shi'a suka zo suka lalata abun wai ai ya- ai umar wai ya hana a rubuta wasiya ne wai aliyu ne wai zai yi shugabanci wai a bayan shi qala ibn abbasin الرزية كل الرزية ما حال كجارة ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله shine ma hala ba wai mala bane ma in ka sa ma din sai ka goge lamun din sai ka sa hala a sama yace ai dukkan masifa iya masifa jayayyan nan da sahabbai suka yi a lokacin har ta sa ba a rubu- ba a- aka aka hana mu mu samu abin da annabi zai rubuta الخلاف الثاني ساباني نبي وقع من الصحابة رضوان الله عليهم في مرضه صلى الله عليه وسلم فقد قال عليه السلام جهزوا جيش أس- جيش أسامة لعن الله من تخلف عنه النبي يأتي كشري رندنا أسامة أجي أياكي أجي أياكي مسيلمة الكذاب الله يتسيني ودون دي إزوا فقال قوم يجب علينا امتثال امره yanzu wannan annabi bai ba kafin ya bar duniya ya faɗa to amma ba a shirya ba sai da ya bar duniya to shine sai wasu mutane suke cewa dole sai an yi annabi yana barin duniya sai an shirya wannan rundunar yaƙi imtisalu amrihi wa usama qad baraza min al madinati wa qala qaumun قد اشتد مرض النبي صلى الله عليه وسلم فلا تتسع قلوبنا م- مفارقته Usama din nan gashi ya bayyana a Madina to annabi kuma yana cikin rashin lafiya kuma yace a shirya rundunar yaƙi a tafi aje a yaƙi wannan wannan jeshin Usama to shine sai ake cewa to yanzu ga manzon Allah bai da lafiya mu tafi yaƙi mu bar annabi ai gwanda mu tsaya mu kula da shi kun ga matsalar ko ma'ana ishihadi suka yi والحالة هذه فنصبر حتى نرى أن أي أي شيء يكون من أمره مي hakuri dai mu ga meye rashin lafiyan za ta kaya ga annabi to wasu sun ce sai an je wasu sun ce kar a je kun ji sabani na biyu الخلاف الثالث وقع منهم في اختلافهم في موت النبي لوقت النبي يبد الدنيا فزعم قوم منهم انه لم يمت wasu ma sun ce ma ba su yadda ma annabi ya mutu ba wa inna ma arada Allah ta'ala raf'ahu ilayhi kawai suka ce Allah ya daga shi ne ba mutu ayi ba kamar rafa Isa alayhi salatu wassalam ilai saboda tsabar sun shiga dimuwa malam suka ce annabi ba rasuwa yayi ba bar rafa'ahu Allah ilayhi ne yayi wa Isa ma ballantana Muhammadu وزال هذا الخلاف وأقر الجميع بموته حين تلا عليهم أبو بكر الصديق إنك ميت وإنهم ميتون وأن أبو يا جو an dan yi sabani tabbas amma lokacin da abubakar ya hau mumbari ya karanta musu wannan aya cikin suratu zumar innaka mayitun wa innahum mayitun to sabanin sai ya kau wa qala lahum man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mata wa man kana ya'budu rabba muhammadin fa innahu hayyun la yamutu wa qara ma kana wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila anqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirina qala ibn abbas wallahi laka anna an-nasa lam ya'lamu anna Allah anzala hadhihi al-aya hatta talaha Abu Bakar fatalaqaha minhu an-nas kulluhum kai ka ce wannan ayoyin gaba ɗaya malam ba a san da su ba sai da Abu Bakar ya karanta kawai sai aka yi ta karban su sababbi har Umar sai da ya hau munbari ya rike takwabi ya ce duk wanda ya ce Muhammad ya mutu sai na sare wayansa yau har sai da Umar din shi ma ya shiga cikin rudu kaga da amfanin dattawa kenan fa ma asma a basharan minan nasi illa ya tuluha malam ana faɗin wannan aya duk gaba ɗaya sabbai aka ta maimaita a madina wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a suke ta maimaitawa wa qala ibn al-musayyib qala umar wallahi ma huwa illa an sami'tu ababakar talaha umar yace wallahi kawai sai ji abubakar yana karanta ayan nan fa aqartu hatta ma talqani rijlaya malam ba sai na durkushe ba shine a karto kawai sai Umar sai ya fadi ya durkusa ya ce wallahi kafafuwa na ba za su iya dauka na ba da na tabbatar lalle yau Muhammad yayi wafati wa hatta ahawaitu al-arda hina sami'tuhu talaha sai da na tinkari kasa zan fadi lokacin da ji abubakar yana karantawa alimtu anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qad mata na yadda cewa lalle annabi ya bar duniya hadisin bukhari kaga wannan sabani ne wal khilaf rabi' ikhtalafu fi mawdi'i dafni sallallahu alaihi wasallam a ina za abun da annabi shi ma sabani ne fa arada ahlu makkata raddahu ila makkata gaba ɗaya mutanen almuhajiruna ko da yawa yawan suka ce kawai a mai da annabi makka ba a can aka haife shi ba li'annaha masqatu ra'sihi wa maulidihi can aka haife shi wa mab'asihi can aka turo shi wa qiblatihi wa mawdi'u naslihi can alqibla sa take can ne zuri'ar sa take can aka yi shi wa biha qubira jadduhu alayhi salam ba can aka binne kakansa ba suka ce kurin hada gawa aka yi ta makka wa arada ahlul madina dafnuhu biha yan madina suka ce ina a madina za a binne shi li annaha daru hijratihi wa daru ansarihi garin hijirarsa garin masu taimaka masa wa qala akharuna wasu kuma suka ce ma bi naqlihi ila ardil qudsi wasu suka ce ah to ba makka ba madina akai shi baitul muqaddasi wa dafnihi bi baitul maqdis inda qabri jaddihi ibrahim alayhi salam akai shi kabarin kakansa dan Allah ku ji wannan wa zala hada al-khilafu bi an qala lahum abubakar wannan sabani ma ya tafi sai abubakar ya zo warware shi ku duba duk lokacin da aka shiga rikici abubakar yake warwarewa dattijo yace inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma qubida nabiyyun illa dufina haythu yuqbadu babu wani annabin da Allah ya dauki ransa face sai an binne shi inda aka dauki ran shi ni na ji annabi yana faɗa al-anbiya'u yudfanuna haythu yuqbadun annabawa ana binne su ne lokacin da ko a inda aka binne su aka ce akan shimfidar Aisha yaye shimfidar aka aka tona rami kurin aka binne annabi a wurin har yau rafa abu talha ta firashahu alladhi tuwfi alai abu talha ya dauke shimfidar da annabi ya rasu akai ya yaye ta fa hufira tahtahu akai rami a karkashin shimfidar wa ju'ila al-qabru lahadan akai masa kabari na lahadu aka binne shi al-khilaf al-khamis sabani na biyar ikhtalafu ba'da dhalika fil imamati waye zai zama shugaba wa adamu khilafin bainal ummati khilaful imama jama'a duk wani sabani a cikin al'umma babu sabanin da yafi na shugabanci wa qad ikhtalafa al muhajirun wal ansaru fiha da muhajirun da al-ansar sun yi sabani mai girma wa az'anatil ansaru ila al-bay'ati li sa'd bin ubada mala annabi yana rasuwa mutanen madina suka ce sa'd bin ubada yace na maka ce zo kai ne shugaba kafin a nemi shawarar kowa aka ce sa'ad bin ubada kai ne jagora kai ne shugaba wa qala al-quraish anna al-imamata la takunu illa fi quraish quraisha kuma suka ce mu ga wanda ya isa ya bada shugabanci in ba cikin quraishawa ba yaya za mu yi hijira mu taho da annabi mu abu ne asali a ce wai wai mutanen madina ku ne za ku shugabanci a'a sun ma'azanat al-ansar li quraish sannan daga baya ainihin mutanen madina suka miƙa wuya wa quraishawa lamma lamma limara limara aulahum qaul al-a'immati fi quraish saboda lamar limarawa kamar abin da aka rawaito lahum gare su dangane da manzo Allah ce al'immatu fi quraish abin da ya faru sai na Umar ne da ya ga tashin hankali kawai sai ji ana ta mitin mutanen Madina suna ta mitin mutanen Makka ma suka je suna ta mitin waɗannan sun ce minna amirun wa minkum amir da abu ya gagara kawai sai a ce to ai shugaba biyu yan madinar shugaban su mu kuma da shugaban ku aka ce ai ba yanda za a yi shugaba biyu ɗaya ne sai da umar ya zo ya ce jama'a kada ku kawo saɓani ya ce a cikin ku akwai wanda yake ganin akwai wanda ya fi abubakar a cikin gaba ɗaya sahabbai ya ce in akwai wanda yake ganin ya fi abubakar ya ɗaga hannu suka ce na uzu billahi muna neman Allah ya tsare mu gabatar da wani akan abubakar har su mutanen madina suka ce kun yadda abubakar ya fi kowa yace suka suka ce eh, suka ce kun yadda manzo Allah lokacin da ya tafiya kaza shi ya gabatar da abubakar ya limanci ya gabatar da abubakar ya kaza a cikin mu wa aka taba sawa ya limanci ka ce abubakar ya ce akwai abin da ya fi sallah muhimmanci aka ce babu sayyidina umar da ya ga za a fara hayaniya da waye waye kurin sai cap ya daga hannun sayyidina abubakar ba tare da shawara abubakar ba ya cafke hannun abubakar ya daga sama ya ce jama'a na yi wa abubakar mubaya'a ya rike hannun abubakar ya ki saukewa abubakar zai ja ya ce a ya ce na yi masa mubaya malam sai aka zo ana ta mubaya ana ta mubaya ana ta mubaya har aliyu bin abi talib sai da ya shiga layi ya yi masa mubaya gobe idan mun zo za mu karanta isar insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure muna roƙon Allah ya mana afuwa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh